من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kama wannan lokaci don ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka har yanzu muna cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 116 a wannan aya mai albarka a wannan sura mai albarka fadan Allah subhanahu wa ta'ala wa iz yarfa'u ibrahim alqawaid min albayt أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى يكشى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت كتنا يا النبي الله لو كتنا الله سبحانه وتعالى أمرت النبي إبراهيم يجينا لكن كعبة كتنا لو كتنا يكي تدى dutsen da ake gina ka'aba alkawai ginin da ake ginin ka'aba wa Ismailu tare da Ismail dan dan annabi Ibrahim suna cewa rabbana ya ubangijin mu taqabbal minna ka karba mana wannan aiki innaka antas samiul alim lalle kai ya ubangiji as-sami'u kai mai shine al-alim kuma mai shine wannan kalma wannan aya tana karantar da mu fawaid da fiqhu kama haka kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa iz yarqau kalma iz duk inda ta zo cikin alkur'ani tana nufi da wazkur ka tuna ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ake ma magana ya tuna ma al'ummar shi wani wurin kuma ana mai wa'azi ne ya tuno shi dan abu ya zama wa'azi gare shi wa iz yarfa ibrahim lokacin da annabi sallallahu alaihi annabi ibrahim aka umarce shi ya gina ka'aba yana ɗaukar dutse kamar kai mai gini kana ɗaukar birgi kana azawa inda kake aza shi bisa gini da shi da annabi ibrahim da annabi ibrahim da annabi isma'il allah ya umarce su ya ce su gina ka'aba lokacin da muka karanta ayoyi baya inda allah subhanahu wa ta'ala ke cewa iz qara ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina a lokacin ba a gina ka'aba ba annabi ibrahim ya roƙi allah ya sanya ka'aba ta zanto ya sanya makka ta zanto gari ne amintacce kuma ya arzita yan garin nan da abinci da kayan marmari to bayan ya roƙi allah wannan to kuma sai allah ya nufe shi ya umarce shi ya ce ya gina ɗakin ka'aba da shi da ɗan ɗan shi annabi isma'il to lokacin annabi isma annabi ibrahim yana ɗauka yana azawa da shi da ɗan ɗan shi suna cewa allah ka karɓa mana saboda kai mai shi ne kuma kai masani ne allah subhanahu wataala shi ya umarci annabi ibrahim ya gina mai ɗaki sannan kuma shi ya umarce shi idan ya gina kuma ya zanto wurin ibada wanda annabi Ibrahim da shi zuriya shi za su ibada shi da ke cewa wa iz yarfau ka tuna lokacin da annabi Ibrahim da shi da nan shi suke daga wannan dutse kamar bulo wanda ake ginin Ka'aba suna cewa ya Allah ka karba mana wannan aiki ka karba mana wannan aiki suna mamaita duk lokacin da suka aza dutse suna cewa Allah ka karba mana annabi ibrahim ya ci gaba yake cewa rabbana ya ubangijin mu waj'alna muslimaini laka ka sanya mu ni da dan dan nan nawa annabi isma'il ka sanya mu mu zanto musulmai waj'alna muslimaini laka masu miƙa wuya zuwa gare ka wa min zurriyyatina da kuma zuriyyan mu su ma ka sanya su ummatan muslimatan laka zanto al'umma ne masu miƙa wuya zuwa gare ka wa arina manasikana kuma ka nuna mana yadda za mu aikin haishi almanasik aikin haishi ma'ana aka gama ginin ka'aba ba nabi ibrahim me ake yi ma ka'aba me yasa aka gina ka'aba to yanzu dan sun sun gama ginin ka'aba sai suka ce ya Allah ka sa mu zanto musulmai sannan kuma ya Allah ka sanya mu ka nuna mana arina ka nuna mana ya ne za mu aikin haishi a wurin wannan ɗaki naka watub alaina kuma Allah ka gafarta mana idan mun yi kuskure cikin wannan aikin da ka samu Allah ya umarce su yi aiki to sun gama aikin amma suna roƙon Allah idan akwai kuskuren da muka yi wurin wannan aikin ya Allah ka gafarta mana innaka antat tawwabur rahim Allah kai mai yawan karɓar tuba ne kuma arrahim kuma mai tausayi ne mai rahama rabbana suka ƙara maimaitawa wa ba'ath fihim rasulan ka aiko musu wannan al'ummar taka wannan mutanen na garin makka ka aiko musu minhum daga cikinsu ka aiko musu manzo daga cikinsu ya turo alaihim ayatika ya rika karanta maka ya karka karanta ya karka koyar da littafinka wa yu'allimuhum alkitab kuma ya karantar da su karatu ya karantar da su karatu kenan ya karka karanta musu littafi kuma ya rika karantar da su karatu wal hikimata kuma ya sanar da su sunna alhikima na wurin sunna ita ce sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wa yuzakkihim kuma ya tsarkake su daga aikata sabo ya tsarkake su daga aikata shirka innaka anta tawwabu innaka anta al-azizul hakim lalle kai dinnan al-aziz ne mabuwayi ne al-hakim kuma kana da hikima wannan ayoyi guda uku ayoyi ne wanda annabi ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala umarce shi don cin ya yana cikin aiki yana roƙon Allah bayan cin ya gama aiki yana roƙon Allah don cin ya kammala komai da komai kuma yanzu yana roƙon Allah kenan lokacin aiki ka roƙi Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa maka bancin ka gama kuma ka roƙi Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa maka sannan kuma ka gaya ma Allah bukatun ka bayan haka mun gane wannan aya ɗaya daga cikin salaf ya karanta shi ana ce mishi nufai ya karanta wannan aya wa iz yarfa'u ibrahim alqawaid ya karanta wannan aya sai fashi da kuka me yasa ka kuka yake ci abun mamaki ya gani cikin wannan aya Allah ne ya umarci bawan shi ya mushi aiki kuma menene za a bi ɗakin Allah ne za a ginawa da umarnin Allah kuma bawa na Allah amma kuma bawan nan yana roƙon Allah Allah ya karba mushi wannan aikin wanda ya san wurin nan na Allah ne ɗakin nan na Allah ne bawan nan na Allah ne komi nan na wane ne na Allah ne kina ya san abun karɓaɓɓe ne saboda Allah ne ya umarni amma yake hushiyar kuka ga annabi Ibrahim matsayin shi khalilillah khalilillah in aka ce khalil in aka ce kalma ta kulla na kusa da kai wanda aboki ne wanda ba wanda ya san cikin ka komi da komi mun fahimta to annabi ibrahim wajen allah shi ba aboki bane amma kusanci ne wani na kudda kud makusanci ne na kudda kud allah subhanahu wataala ya zaɓi annabi ibrahim ya mishi wannan matsayin daga shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam su kadai ke da wannan matsayin dal annabi ibrahim shine farko babu wanda ya kai shi khalilillah na kusan Allah masoyin Allah wanda Allah na ji da shi mun fahimta to amma Allah da ya umarce shi yanzu yana roƙon Allah Allah ka karba mana daga nan malamai suka aza mas'ala ta fiqhu cewa duk abin da kaga Allah ya umarce ka ka aikata to ka roƙi Allah subhanahu wataala bancin ka gama aikin ya roƙi ya karba ba gurin ka ba gurin dan adam ba ya yi kokari ya kammala ya ga cewa ya huta bare ya da mangwaro dan mangwaro ne huta da kuda to ibada tanazzusunta jin daɗinta ita ke sa lokacin da ka kammala kana fargaba kana raja cewa Allah ya karɓa sannan alamar cewa wannan ibada kana jin daɗinta don cin ka kammala ibada sannan ka bi da wani aiki na alkhairi bukatun ka ga Allah subhanahu wataala idan ka gama sallar ibada abin da ake so kai tsaye ka yi ibada bayan wannan ibada bayan ka gama sallah kai tsaye ka biyo da zikirin Allah subhanahu wataala annabi ibrahim bayan wannan sai biyo da ya allah ka yi mana kaza ga bukatu na ya allah duk lokacin da kai wani aiki na ibada ana son ka daga hannu in azumi kai ka daga hannu ka roki allah ya allah ka karba mun sannan kuma ya allah ina da bukatu kaza ta ba kaga na annabi ibrahim an sa shi ibada an sa shi aiki ya kammala yanzu yana roƙon allah allah karba sannan kuma sai biyo da bukatun shi me ya bukatar shi ya allah ka sanya ni musulmi in zanto musulmi in dawama na annabi ibrahim shi ba musulmi bane to me yasa yake roƙon Allah ka sanya mu zanto musulmai kaga wata balaga annabi Ibrahim musulmi ne amma kuma yana roƙon Allah ya Allah waje Allah musulmi ne ka sanya mu musulmi saboda ni menene na ka dawwama bisa kan wannan ibada mun fahimta ka dawwama kan musulunci shi yasa ga mun muna sallah muna ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim mu ba da shiriyu bane ba duk wanda ka ga yana sallah shiriyi ko ba haka bane ba to me yasa kullum muke ta mamaita ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim saboda ni dawwama muke so mun fahimta kaka ga cewa kaka ga kanka zababbe kaka ga cewa kana sallah kaka ga cewa tsarkakakke ne kai a'a ba ya nuna cewa kai tsarkakakke ne sai ka gamu da Allah subhanahu wataala annaban Allah yake roƙon Allah Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika annabi sallallahu alaihi wasallam shirye ne shi aka aiko da shiriya ya shirye da mu ya aza masa shiriya amma duk da wannan yana roƙon Allah Allah ka tabbatar da mu akan me wannan dawwama ce yake roƙo ya Allah ka dawwama da ni da zuriya ta akan musulunci yake cewa rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana ya Allah ka nuna mana yadda zamu yi aiki haji kaga aikin hajji tun lokacin annabi Ibrahim yana yana a nuna mai yaya za a yi aikin hajji wa tuba alaina Allah ka yi mana ka tuba idan mun aikata abu kaza Allah ka karba mana tuban shi yasa idan kai aikin watan Ramadan bayan watan Ramadan ka roki Allah Allah ya karba kuma Allah ya yi maka kurakuran shi yasa kai zakka kono dan Allah ya yi maka mun fahimta idan ka dawo daga aikin haji an ce ka an gafarta maka zunubanka gaba ɗaya kamar yadda mahaifiyarka ta haife ka amma kuma me sai ka bi da Allah ka gafarta maka zurin ka ba kana roƙon Allah Allah ya gafarta maka to haka in kai aikin alkhairi kana roƙon Allah Allah ya karfa maka sannan kuma ka roƙe ne Allah ya dawwama da kai akan musulunci sannan ne Allah ka yafe mana idan mun kuskure ربنا يا أبنجيهم وبعث فيهم رسولا يا الله كأيقوم وأنا متانا فيهم cikinsu rasulan wani manzo wannan manzo na manzo ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata yake cewa addu'a annabi ibrahim ta tabbata gare ni wannan addu'a da annabi ibrahim ya ce kuma asfihim rasulan ya Allah ka aiko musu manzo yake cewa addu'a annabi ibrahim ta tabbata gare ni saboda me annabi ibrahim ya roki Allah Allah ya aiko ma al'umman makka manzo gaya Allah aiko musu annabi sallallahu alaihi wasallam rabbana wa basu rasulan minhum yatlu alaihim kenan annabi daga cikin su kowace al'umma ana aiko mata annabinta daga cikin al'ummai babu wani annabin da aka aiko bare da al'ummai saboda me ana aiko annabi ne cikin al'umma da yaren al'ummai dan ya fahimtar da su su fahimce shi mun fahimta shi yasa nan Allah subhanahu wataala ya faɗa ga annabi Ibrahim cewa wa ba'athihim rasulan minhum daga cikin su yatlu alaihim ayatika ya rika karanta musu ayoyinka ya rika karanta musu ayoyinka kalma aya nan mun sha faɗa tun farkon sura cewa duk inda kaga an faɗi aya to nan ba alqur'ani ake nufi ba mun fahimta duk inda kaga an faɗi aya in ma ya zanto mu'jiza in ma ya zanto alama duk inda kaga an faɗi aya cikin alqur'ani ɗayan biyu in ma ya zanto mu'jiza in ma ya zanto alama kenan nan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim yana roƙon Allah Allah ya aiko annabi a cikin mutanen makka cikin su wanda ke jin yaran su balarabe sannan kuma me ya rika karanta musu ayoyi yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba ya rika karantar da su littafi wal hikima haka wata laqa'if wata latifa ta cikin alqur'ani duk inda ka ji an ce kitabu wal hikima to alqur'ani da hadisi قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وتعالى الله سبحانه وتعالى كتشيا هو الذي بعث رسوله هو الذي بعث في الأمي في الأميين رسولا يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة يسند سوء للتافي دمي ده حكمة ya karantar da su littafin da ya zo da shi sannan ya karantar da su hikima su ne a kam shari'a wa yuzakkihim ya tsarkake su ya tsarkake su daga ne daga aikata shirka saboda a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi a kafiran Makka ya iske ana bauta gumaka ne kenan ya tsarkake su bar shirka wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma na wurin wa yuzakkihim sai aka kaddamar da kitabu wal hikma kafin ne kafin tsarkaka wata aya kuma Allah subhanahu wataala ya fara ce wa yuzakihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma ya tsarkake su sannan ya sanar da su littafi kenan sai ka zanto mai tsarki ta yadda ba ka shirka ba ka bid'a ba komai sannan a karantar da kai karatu mun fahimta nan kuma lokacin an sanar da kai littafi ka san komai sannan kuma a tsarkake ka daga datti na shirka innaka antal azizul hakim lalle kai din nan ya Allah al'aziz mabuwayi ne ka gagar kokowa alhaki mai hikima sai Allah ce ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفح نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa man yarghabu an millati Ibrahim duk wanda ya kaurace ma addinin Annabi Ibrahim illa man safiya wane ne zai kaurace ma addinin Annabi Ibrahim kalmar man nan wurin tambaya ce wa man yarghabu wane ne za a iya kaurace ma addinin Annabi Ibrahim tsarkakakke shi ne tsantsan tauhidi illa man safiya nafsahu sai wanda ya wawantar da kanshi sai wanda ya mai da kanshi wawa illa man safiya nafsahu wala qad safainahu fi dunya lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe shi a nan duniya wa innahu fil akhirati lamin salihin kuma ranar alkiyama yana daga cikin annabawa salihai nan kalmar salih ba ana nihin salihin bawa kamar yadda muke ce ma wani salihi bane ba a daga cikin annabawa idan su salihi da cikin annabawa mun fahimta a cikin annabawa martaba ce matsayi ne akwai martaba ta rasul akwai martaba ta annabi akwai martaba ta annabiyyu rasul akwai martaba ta hulla wanda ji annabi ibrahim ya tattara su annabi ibrahim annabi ne sannan shi manzo ne sannan ko me khalilillah ne sannan kuma yana daga cikin salihan bayi wanda aka musu matsayi mun fahimta kenan annabi ibrahim yana roƙon allah allah subhanahu wataala ya sanya shi cikin salihan bayi ka gana wurin Allah ke cewa wane ne za ya kaurace mu addinin Allah irin addini tsarkakake irin addini wanda ya dan tauhidi ya tsarka ya kadai ta Allah shi kadai illa man safiya nafsu sai wanda ya wawantar da kanshi wanda yake gaskiya wal karsa fa yau cikin Allah ke ta mun zaɓi annabi Ibrahim a nan duniya mun ba shi matsayi ya zanto khalilillah ya zanto shine shugaban al'umma inna ibrahim kana ummatan qanitan lillah tsarkakakke mai mika wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala wa inna man fil akhirati lamina salihin sannan a lahira yana daga cikin salihan bayi sai Allah ce إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين Allah ke cewa iz qala lahu katila wadhkur iz qala katila lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce ma bawan shi annabi Ibrahim aslim ka musulunta babu tantama babu shawara ba komai ka ce aslamtu lillahi rabbil alamin kaga tsantsan tauhidi tsantsan ne kauya tsantsan ne gaskanta Allah subhanahu wataala kai tsaye Allah ya ce ya kai annabi Ibrahim ka musulunta da shi ba musulmi bane ba musulmi ne ka miƙa wuya ga Allah ka sallama duk abin da kake bukata ka sallama ibadarka ga Allah subhanahu wataala ce aslamtu lillahi rabbil alamin yace na miƙa wuya zuwa ga ubangiji lillah shi kadai to wannan aya malamai ke cewa ta hada shika-shikai kashe-kashen tauhidi guda uku gaba ɗaya wani aya ta hada su tauhidul uluhiyya tauhidul rububiyya tauhidul asma'u sifat duka wannan aya ta tattara su kuma annabi ibrahim duka ya gaskanta su ga allah subhanahu wataala gaba daya ya ce allah ya ce ka musulunta ya ce ya riga musulunta ya karba aslamtu lillahi ka gane lillahi na tauhidul uluhiyya lillahi shi kadai ba wanda ake bauta mawa sai allah shi kadai lillahi rabbi ka gane tauhidul rububiyya rabbi ya yarda cewa shine ubangijin shi ubangijin kowa da kowa rabbil alamin alalamin kaga ubangijin talakai gaba daya kaga rabbana ubangijinmu rabbi ubangiji kaga wannan duk siffa ce tawa da Allah subhanahu wataala shi kadai kaga nan sunan Allah ya bayyana shi ne ubangiji sannan kuma daga nan siffa ta rububiyya ta Allah subhanahu wataala da ce rabbil alamin ubangijin talakai gaba daya ya mika wuyan shi gawa bai ce gawa na ba bai ce gaba yahudu ko ba nasari a cayi billahi da Allah shi kadai رب العالمين وبمن التالكين سألاتي
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون الله سبحانه وتعالى كتاب وصى بها إبراهيم للي النبي إبراهيم يا إيما وصية يا إيما أأنش بنيه أأنش سوني إسحاق إسماعيل يا مس وصية جوانا الدين المسلمين ويعقوب كما يا إيما yaƙub ɗanɗan annabi ishaq shi ma ya mashi wasiya cewa ya bani ya ku ƴaƴana kaga wannan yana nuna cewa ya halitta ka ce ma jikan ka ɗanka a shari'ance idan ɗanka ba ya da rai jikan ka shine zacin gadon ka haka ne dan jikan ka ya halitta ka ce mushi ɗanka kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shawo hasan da husain ya jawo ya ce musu ni'ima ne ma da wa'annan ƴaƴan guda biyu kaga ci ƴaƴan shi kaga nan wurin annabi ibrahim shi ma ya ce mai aqube ya ku ƴaƴana ya jawo ishaq ya jawo isma'il ya jawo ishaq yaqub ya ce ya ku ƴaƴana me ya ce wa sabiya ibrahim bani wa yaqub ya baniya inna allah astafa lakum din lalle allah ya zaba muku wani addini gare ku fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku bari ku mutu face kuna bisa addinin musulunci an kuntum shuhada iz hadara yaqul maut ko ko kuna wurin lokacin da annabi ibrahim annabi yaqub lokacin da mutuwa ta zo mashi ma'ana na lokacin hadara lokacin da yana kusan mutuwa ba ya mutu ba inda wanda ya mutu ai ba ya magana yana kusan mutuwa iz qala lahu iz qali banihi sai ya ce ma 'ya'yan shi ma ta'buduna min ba'di wa kuke bauta ma kuma wa za ku bauta ma wannan gaba qalu suka ce na'budu ilahaka za mu bauta ma ubangijinka shine Allah wa ilaha abaika da ubangijin mahaifanka Ibrahim da Islam da Ismail da Ishaq ilahan wahida wanda shi Allah ne shi kadai wa nahnu lahu muslimun mu dinnan da kake ganin mu nan musulmai ne wannan ayoyi guda biyu suna karantar da mu cewa annabawa gaba ɗayan su musulmai kuma kowane annabi daga cikin annabawa tun daga annabi Adam ya yi kwaɗayi ya roƙi Allah ya tabbatar da shi akan musulunci kaga nan wurin wasiya ce annabi ya ƙuru ki ma'a'yan shi sannan kuma annabi ibrahim wasiya ce ki ma'a'yan shi shi ma ku zauna ku tabbata allah ya zaɓa muku wani addini shine addinin musulunci don haka kawai da ku bari ku mutu face kuna musulmi ashe kowane annabi musulmi ne kuma da'awar musulunci yayi sannan kuma da'awar tauhidi yayi sannan kuma ya roƙi allah allah ya tabbatar da shi akan musulunci wannan da alƙur'ani ya karantar da mu in muka duba tun harkon annabi shine annabi adam sannan tun harkon manzo shine annabi nuhu annabi nuhu ya roƙi Allah Allah subhanahu wataala tabbatar da shi akan musulunci ga ibrahim ya roƙi annabi ya roƙi Allah Allah tabbatar da shi akan me musulmi annabi nuhu ya faɗa cikin suratu yunus daga ce fa in tawallaytum fama sa'altum min ajrin in ajriya illa ala Allah wa umirtu an akuna min al-muslimin al'umma shi da suka juya mai baya sai ce ba abin da nake roƙo gare ku ba wata lada nake so ba kuɗi nake so ku bani abin da nake nema ni lada ta tana wurin Allah kawai abin da nake so an umarce ni in tabbata in dawwama akan me wa umirta na kuna min almuslimin haka ya faɗa annabi nuhu haka annabi yusuf shi ma ce tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ya Allah ka karbi raina ya Allah ka karbi raina ina bisa me akan addinin musulunci kuma ka yi me ka haɗa ne da salihan bayi sunni haka annabi Musa shi ma ya faɗa cikin suratu Yunus qala ya qawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin annabi Musa ya ce ma al'umma shi bayan Fir'auna ya juya mashi baya da sauransu ya ce al'umma ta in dai kun imani da Allah kun kasance kun musulmi da kuma da shi kuka dogara to ku yi me ku tabbatar da ku rubuta kanku mun duka wuya ku zanto ku musulmai haka annabi Isa shi ma lokacin da ya ce mahawariyawa mutane da suka yi imani shi da suka ce qalu amanna billahi wa shahadu bi anna muslimun suka ce lalle mun tabbata mun imani da Allah mun tabbata cewa mu musulmai ne to da dukkan addu'awa annabawa za a ganin cewa kowane annabi yana kira zuwa ga annabi ga game ga musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam mai kankaci kun me yace ya tattara al'umma ce ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun kuma Allah da kanshi ya faɗa ce duk wani wanda ke son ya yi rayuwa a doron duniya ma addini zai inna dina inda Allah islam wannan dai yana cewa addinin musulunci shine addini na annabi yaqub da annabi ibrahim dukan sun yi mane sun yi ma al'umma da yace ƴaƴan shi nan wasu wane ne ƴaƴan shi duka annabawa ne yace me ya Allah ka tabbatar da su akan me akan musulunci sannan kuma ta yi roki Allah yace me وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ذرية شي kaga min nan tabi'idiyya ce min wasu daga cikin zuriya sai da ya san akwai kafirai daga cikin al'umma shi bai ce ai Allah ka sanya zuriya ta gabata da ta zanto musulmai min zuriyati na ce min daga cikin wasu saboda cikin al'umma annabi Ibrahim akwai da suka kafirce suka ƙi imani kafirai ne amma sai ce daga cikin su mummunai daga cikin su kina wannan ya nuna cewa addinin musulunci shine addini duk wanda ya bi addini nasaranci ko kiristanci ko yahudanci ba addini bane ba ga addini ce addini musulunci babu wani annabi face bisa me yayi addini addini musulunci sai Allah ce
tilka ummatun qad khalat laha ma katabat wa lakum ma katabtum ولا تسألون عما كانوا يعملون الله يتي وإنن سوء النبي إبراهيم da kissa shi da shi da Yaqub da Iya da Isma'il dukan su wannan wata al'umma ce kada ka ta riga ta wuce tilka ummatin wata wannan al'umma ce ta riga ta tafi laha ma kasabat ta tafi da abin da ta aikata wala kuma kasabtum kuma kuna nan kuna tare da abin da kuka aikata wala tusalun amma kuntum amma kanu amalun kada ku tsaya kuna bata ma kanku lokaci akan abin da su suka aikata ka shagalci da abin da kai kake aikatawa al'umma waccan ta riga ta aikata annabi ibrahim ayoyi da dama sun nuna mana me annabi ibrahim yana bisa addini tsarkakakken addini ya tafi kuma da addini da tsarkakakken addini shi sai mu kuma abin da muka aikata sai Allah ya ce wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Yahudawa da Nasara suna ganin cewa a bar addinin musulunci ba shi bane addini. Suna cewa kunu kunu Yahudan au Nasara ku zanto Yahudawa ko Nasara ta haka don kuna son ku shirya. Mun karanta kisan da Yahudawa baya. Sun ce la yadkhulu jannata illa man kana hudan aw nasara sun ce ba mai shiga aljanna in dai ba bai hudu ko ba nasara kenan sun ce mu musulmai gaba ɗaya mu ba za mu shiga aljanna ba mun fahimta su sun ce ne ƴaƴan Allah ne su na hannu abana Allah wa ibawu mu ƴaƴan Allah ne da haka Allah ya zaɓe mu ya samu ne mu kaɗai za mu shiga aljanna banda kowa da kowa to bancin wannan da'awar ta su suka ƙara dawowa suka ce ne ku hudan aw nasara ta hatadu ku zanto ba nasare ko kuma ka zanto ba yahude ta hatsaru sannan ka zanto shiryayye na bisa tafarki na gaskiya kul ya Allah subhanahu wataala ka ce ya kai annabin Allah bal millata ibrahim hanifan ka bar maganganun da suke faɗi addinin annabi ibrahim shine tsarkakakke wa ma kana minal mushriki annabi ibrahim bai kasance yana bauta gumaka ba bai kasance yana shirka ba bai kasance yana bauta ma usairu ba bai kasance yana bauta ma annabi isa ba bai kasance yana bautar wani allah ba shi yana bisa addinin tsarkakake addini na bisa tafarkin da allah subhanahu wa ta'ala ya aza kowane musulmi ma kana ibrahim yahudiyan wala nasaraniyan walakin annabi ibrahim bai kasance ba yahudi ba bai kasance ba nasari ba dan yana bisa addinin allah shine addinin tsarkakake shine hanifan sai allah ya ce
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa qulu ku ce ya ku musulmai ya ku mu'minai qulu amanna billahi ku ce mu mun yi imani da Allah wannan kitabi ne kira ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da al'ummar shi ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da kuma abin da aka saukan mana wa ma unzila ila ibrahim da abin da aka saukan ma annabi ibrahim wa isma'il da isma'il wa ishaqa da ishaq wa yaqub da yaqub wal asbab da zuriya dangin ƴaƴan annabi yaqub al asbab sune ƴaƴan annabi yaqub su ake cewa al asbab wa ma utiya musa wa isa kuma ku ce mun iman da abin da annabi musa ya zo da annabi isa wa ma utiya nabiyuna min ba'dihim da abin da annabawa suka zo wanda ba mu faɗe su nan ba la nufarriqu bayna ahadin minhum mu ba mu bambanta da ɗaya daga cikin su ba mu bambanta su wa nahnu lahu muslimun dukkan mu nan mu musulmai ne kenan ka ce kawai kai musulmi ne kai ba ba yahudi bane ba ba nasari bane su yahuda sun ce ko yahudan aw nasara ta hadu in kana son ka shirya ka zanto ba yahudi ko ba nasari nan ne za ka zanto shirye to Allah yake cewa ka ce musu in kuna so ku ce kun yi imani da Allah da abin da Allah subhanahu wataala ya sabkar da annabi Ibrahim Ishaq wa Yaqub wal asbab da kuma abin da annabi Musa da Isa wannan abin da yake da wuya ga Bayahudi kenan Bayahudi ba iya wannan abu saboda me Bayahudi ko kashe shi za kai ba zai yarda ya iman da annabi Isa ba ba zai taɓa yarda ya iman da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kai shi in dai ba annabi Musa ba bai iman da kowa kun bai yarda da komi ba sannan haka shi ma ba nasari bai imani da kowa ba ba zai imani da kowane annabi ba in ba annabi isa ba to nan Allah na sai tattara su gaba daya ya ce bai hude ka yarda cewa ka yi imani da Allah da abin da ya samkar da ga annabi Ibrahim da Isma'il da Ishaq da Asma da Yaqub da kuma abin da aka samkar da annabi Musa da Isa kaga da annabinka da annabin wani dole ka yarda da abin da suka zo da shi to shi ba zai yarda da wannan ba sannan kai ma ba nasare dole ka yarda abin da aka saukar da annabi da abin da aka saukar ma annabi Musa shi ma nan ba zai yarda ba Allah ke cewa fa in amanu فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيخفيكهم الله وهو السميع العليم a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina kamar yadda muka faɗa baya cewa ya iske mutanen da ke rayuwa a madina mutane ne yahudawa sannan yahudawa nan kuma sun kasu kashi biyu yahudawan ausu ne da yahudawan khazraj wa'annan kuma tsakaninsu akwai kiyayya ba su jituwa sannan a wata ƙasa can daban ƙasar najashi su kuma can wurin ƙasa ce wadda nasara ne kaɗai babu yahudawa can to tsakaninsu su kuma wannan yana kawo mu wannan ziyara wannan yana kawo mu wannan ziyara to sai suka kawo ziyara wurin annabi sallallahu alaihi wasallam su ɗan wancan ƙasa suka kawo mu ziyara suka kawo mu annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara su ba su yarda da yahudanci ba su ma yahudan da ke madina ba su yarda da nasaranci ba suka samu sabani to dukkan su Allah subhanahu wataala ke kiran su a wannan lokaci yace ka ce musu su yi kaza su yi kaza fa in amanu bi misli bi misli ma amantum bihi in sun yi imani kamar yadda ku ya annaba Allah da kai da sabanka kuka yi imani fa qad yatadaw sun shiri ka ce musu suna bisa shari'a wa in tawallaw sun shure baya fa inna ma fa inna inna ma hum fi fa inna ma hum fi shiqaq to suna bisa bararrakewa da tarwatsewa shine shiqaq ba za su taɓa jituwa ba haka za su tafiya suna ta watsewa daga nan hadisi ya tabbata hadisin da imam turmisi ya fitar da shi cewa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam in sun yi imani irin imanin da kuka yi to sun shiru idan ba su shiru ba to za su ta ci ta watsewa ci ta rarrabuwa ci ta ɗaya bayan ɗaya to daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wannan al'ummar tamu za ta rabuwa su saba'in da nawa su saba'in da uku al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ita kadai za ta rabuwa su saba'in da uku al'umman nasara za ta rabuwa su saba'in da biyu al'umman yahudawa za su yahudawa su saba'in da biyu nasara za ta rabuwa su saba'in da ɗaya kenan cikin addini nasara kadai kalolin addini daban-daban daban sai an fiye da saba'in addinin yahudanci sai sai rabu daban-daban su fiye da saba'in addinin nan na addinin musulunci da muke bisa a kai mu ma sai mu rabu kaso kaso su saba'in da uku annabin alƙawalin shi ya cika ko cika ba yanzu cikin wanda ya san addinin kiristanci kaso nawa ne ciki wa za a yi ƙilga shi wanda ya san yahudanci kaso nawa ne mu da ke cikin musulunci kaso nawa muke a yanzu in aka aka ce ka buɗe baki ka zano kaso biyar yanzu nan wani kaso su saba'in da uku kafin tashi alkiyama annabi ya ce amma dukkansu cikin yan wuta ne gaba ɗayan su wuta za su sai kaso ɗaya kawai ma ana alaihi ma ana alaihi yau ana wa ashabi shine wanda kasar nan ɗaya shine wanda nake bisa a kai yau ni da sahabbaina shi kadai za a tsira ya shiga aljanna Allah ka samu to Allah ke cewa fa in amanu in sun yi imani da abin da na gaya maka din nan bakar ya taro to sun musulunta sun bisa suna bisa shari'a fa in tawallahu sun shuwa ba fa inna ma hum fi shiqaq ba tabbata akan dace dace da shirye shi da me da rabe rabe rabe raben kanu wancan na ganin wancan fatacce wancan na ganin wannan fatacce ba yahudi na ganin ba nasara fatacce ba nasara na ganin ba yahudi ba fatacce Allah ta ce fa sai ka fika Allah Allah shi kadai ya ishe ka ka tsaya musu addinin ka kai kadai ka tsaya musu addinin ka na musulunci والله وهو سميع العليم شي دينا الله ما شي ne kuma masani sai Allah ce sibrat Allah ومن أحسن من الله سبرا ونحن له عابدون صبغة الله الله كتشوى صبغة rini addini shine addinin Allah kalmar sibra da harshen larabci tana nufin rini ka rina kaya su kuma wata kala to yahudawa suna da wani tsari su ma da na- nasara suna da wani tsari idan aka aihi yaro jariri akwai wasu ruwa da suke tanada sai a tsoma wannan yaron ciki da an tsoma shi aka hiddo shi to su ji suke ya tsarkaka an rina shi da wannan ruwan ya riko tsarkakakke in ba nasare ne tsoma shi ya higo yaron shi ya rina shi da ya da ya zo da hannun Allah yana bisa wani addini daban amma yanzu da ya ji tsoma shi cikin wannan ruwan ya higo shi ya rina shi ya koma addinin shi shi a tunanin shi sai Allah ya maida masa an sake can su ga Allah rini in dai rini ne shine addinin Allah mun fahimta su ga addini na Allah shi kaɗai ne wa mana hasanu min Allah su ba wane ne ya yi wani wanda Allah ya halicce shi bisa addinin Allah wanda ya- Allah ya halicce shi bisa shari'a akwai rinin da ya yi wannan ba wanda ya- Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa an kowane dan adam ana halitta eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa kullu mawludun yuladu al fitra kowane dan adam da ake aiho shi ana aiho shi ne sarkakakken addini musulmin shi mai tauhidi wa abuwahu iyayen shi ne yuwahidanihi aw yunassiranihi iyayen shi ne ke gina shi in ka faɗi hannun yahudawa ka zanto ba yahudi in ka faɗi ban hannun nasara ka zanto ba nasari in ka faɗi hannun jahilai ka zanto ba jahili in ka faɗi hannun eh, sh- masu shirka su koya maka shirka amma duk wanda ake aihuwa ana aihu shi musulmin shi mummunin shi mai tauhidi mai kaɗai ta Allah to ka gana Allah ke cewa akwai wanda za ya zauwa ya canza rinin da Allah ya hidda bawan shi da akai wa man ahsanu min Allah sulga Allah ke cewa wa nahnu lahu abidun cewa mu dinnan mu masu bauta Allah subhanahu wa ta'ala ne kullu sai Allah ce قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa qul ka ce musu ya annabi Allah tuhajuna na fillahi sun kuna mana gardama kuna jayayya da mu kuna son mu yi jayayya da ku game da Allah wa huwa rabbuna kun san cewa shine ubangijin mu wa rabbukum kun ubangijin ku wa na'anu wa na- lana a'maluna mu muna tare da ayyukan mu wala kuma a'malukum ku kuna tare da ayyukan ku kuna san mi gardama ga ubangijin da kun san shi mun san ku kun san shi ya san ku kuna da ayyukan ku daban mu ma muna da ayyukan mu daban kenan ku rike aikin ku mu rike aikin mu wa nahnu lahu mukhlisun mu dinnan da kuke mun masu tsarkake Allah ne da ibada masu miƙa wuya ne ga Allah subhanahu wataala tare da ikhlas ka bi ma da yahudu ko ba nasari kai da ka san aikin shi daban aikin ka daban me za ka bata lokaci gare shi Allah ke cewa ka ga ya kai annabin Allah ka ce musu yaye na sun jayayya ga ubangijin da sun san ubangijin su ne kai ma ka san ubangijin ka ne kana da ayyukan ka na kum dinin kum wali dini ka sai kai addinin ka ni ma in tai in yi addini na am ko ko ta kuna cewa ne am ta quluna inna ibrahim ko ko kuna son ku ce annabi ibrahim da isma'il da ishaq wa yaqub da asbab kuna son ku ce kanu hudan aw nasara sun kasance yahudawa ne kuna son ku ce da yahude ne annabi ibrahim don can Allah ya ce ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima kuna son ku gaya min kul a antum kace musu kul a antum a'lam amillah Allah da ya halarci annabi Ibrahim ko ko ka hin shi sani amillah ko kuma Allah ya ku sani kenan yanzu na jayayya ce suke son su yi da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana son ya nuna ma annabin Allah kada ka fata lokaci gare su kuna son ku ce annabi Ibrahim da ya da Ishaqa da Yaqub da Asbab da dangin annabi ƴaƴan annabi Yaqub kuna son ku ce Yahudawa ne su wannan ba magana ba ce ba annabi Ibrahim da kasance bai hude ba haka annabi Ishaqa da Yaqub da Ismail dukan su ba su kasance Yahudawa ba mun karanta ba ce wa musulmai ne kuna son ku gani da ku da Allah waye qul a antum a'lam amillah ko kuka hisani ko ko Allah ya yi ku sani ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ويحكوا ظالمشي game da wanda ya koye shaida ya koye gaskiya min Allah game da Allah subhanahu wataala Allah ya san cewa kai ka san wani ba musulmi bane ba ka kaikai ba kafin ba mushriki bane ba ba yahudi bane ba ba yahudi bane ba ka lankwashe ka koye wannan ba wanda ya kai wani wanda ya zalunci kamar wannan wama Allah bi jafin amma ta'malun Allah ba rabkanan ne bane akan abin da kuke aikata komai Allah ya sani tilka ummatun qad khalat waccan al'umma ita ma ta tahida al'ummat da aikin da ta aikata annabi Ibrahim da shi da zuriya zuriya shi sune Ismail da Ishaq Ishaq shi ma da zuriya shi da shi da Yaqub waccan al'umma ce wadda ta riga ta aikata abin da ta aikata laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum kuna da aikin da kuka aikata su ma suna da aikin da suka aikata wala tusaluna amma kanu ya'malun kada ku rika tambaya akan abin da suka aikata ku tsaya da addinin ku su tsaya da asin tsare da sun tsaya da addinin su abin da kuka aikata shi ne cece ku abin da suka aikata shi ne cece su wannan yana nuna mana cewa annabi ibrahim ya kasance musu addini tsarkakakken addini bai kasance bai yahudi ba wannan raddi ne ake mai ma yahudawa da suke takamar cewa annabi ibrahim da yaqub Yahudawa ne. Nan za mu san insha Allah idan akwai tambaya sai a tambaya in babu tambaya sai mu rage da addu'a. Na? Kanu hudan aw nasara. Sun sun kasance Yahudawa ne su ko ba nasari nasarawa ne. Ma'ana tambaya ta ake. Su Yahudawa Annabi Ibrahim da Ishaq. Yahudawa ne su ko ba ko nasara ne. Ta Allah ya ce musu ko kuka hisani ko ko su na. Na'am. Sun yarda. Kiristawa ai sun san cewa wani littafi suka iske kafin sun iske a taura. A taura ita ce aka sauka kafin aiko annabi Isa. Kuma annabi Isa shi ne aka aiko da shi a Injila. kenan yanzu su abinda sauran yahudawan da suka yi rayuwa tare da annabi isa ne suka ce su ba za su yi imani da annabin da ya zo yanzu shi ne annabi isa su ma shi ma da shi da al'ummar shi ba za su yi imani da abin da ya wuce shi ne na annabi isa mun fahimta shi yasa tsakanin su ya aka sabani wannan ya ce bai yarda bai yi da littafin wani ba shi ma wancan bai yarda da littafin wani ba na'am na'am da an ce kafar tambaya game da abin da suka aikata na'am to kamar mutane kamar suna ga su tambaya su sai kamar suna su tambaya abin da aka aikata din su ya kara musu ilimi ko kuma su ba shi ake nufi ba ba shi ake na ka ce tilka ummatin qad khalat ba shi ake nufi kada ka shagaltu da abin da wani kaza ne wani ka a'a ai muna karanta sira ne dan mu karantu dan mu zanto wa'azi in karanta sira sahabbai sahabi wani dan in karu da abin da sira shi ta karantar da ni dan in siffantu da siffar shi ba wai ina nufin ba ba aya tana nufin ba ku bar tambayan abun da suka aikata dan ku ka ku aikata saboda ana magana kan aqida tatacciya ne da aqida aqida rusassa ita ce ta yahudanci da nasara na na ba a hidda zakka kona mana matsala ce wadda malamai sun tattauna kanta zakka kona ana ba da kuɗi ko ba a ba da kuɗi menene sababin da yake sa a hidda shine sababin talaka shi ma ya je gidan shi ya abinci kamar da kai ma mai kuɗi gidanka za ka dafa shinkawa shi ma a bashi ji dafa to yanzu sai ka bashi kuɗi ka karfin ta ba shinkawa za a sayi ba zai iya kashewa mun fahimta wannan mas'ala ce da malamai sun tattauna wasu malamai suna suka yan cewa ka hidda kuɗi kai ka bada ba sai ka so amma ma magan da malaman suka rinjaya cewa ka ba da abin da annabi ya yi ai annabi ya sa akwai kuɗi amma ya ce a ba da kaza mun fahimta na abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu da shi abin da muka faɗa da kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana kuskure ka ba mu ikon gyarawa Allah ka yi mu ikon akan komai اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم انك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك